بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يمتيننا قومة قوة ربيع الأول hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina 1442 wanda ya daidai da 27 ga watan goma shekara ta 2020 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka na musa masallacin ammar bin yasir da ke cikin wannan unguwa ta hausawar dan fulani a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin alhalal wal haram fil islam littafi ne wallafar doktor karbawi hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na goma sha shida a cikin wannan littafi darasin da ya gabata mun karanta wato haramcin cin mushe da kuma hikimar allah maɗaukakin sarki a cikin haramta ko a ƙarƙashin haramta cin mushe kamar yadda malam ya yi mana bayani game da ainihin mai ake nufi da mushe ita ce dabbar da ta mutu a ƙashin kanta ba tare da wani aiki da ɗan adam ya yi wajen raba ta da ran ba irin hanya ta shari'a da niyya da kuma abin yanka sai malam ke cewa lallai akwai hikimomi masu tarin yawa na ainihin wato haramta mushe malam ya kawo mana guda biyar daga ciki dai akwai hikimar allah maɗaukakin sarki da ta yi daidai da ɗabi'a irin ta ɗan adam wato in aka ce wannan naman mushe ne idan ɗan adam yana cikin cikakken hankalinsa yana cikin ɗabi'arsa ta asali ba ta gurɓata ba to za ga yana ƙyamar cin mushe ma'ana ya yi daidai da ɗabi'a ɗan adam shi ma dama baya son moshe sannan abu na biyu wato don musulmi ya saba wato ya zamanto yana ƙudurtar niyya cikin dukkan al'amuran da zai yi sannan kuma dukkan abin da ya mutu dabba da ta mutu ita kadai akwai yiwuwar wata cuta ce ta kashe ta ko dai ta zama cutar ta daɗe a jikinta ko kuma cuta ce wadda ta same ta nan take kuma ta zama ajalinta wanda kila wani guba wata guba ta ci ko wani abu mai dafi ko wata ciyawa ta ci wadda take da illa wannan yasa ta mutu saboda haka cin naman ga dan adam zai iya zama masa hadari domin cutar da ta kashe ta za ta iya masa illa sannan a hikima ta hudu da muka karanta shine Allah maɗaukakin sarki cikin hikima samu da ya haramta mana ya halatta wa wasu halittun na Allah wato kamar wata hanya ce da Allah ta'ala ya kaddara wa sauran halittunsa su samu abinci dabba ta mutu shi dan adam an ce ya kura kai ya ci tunda ai akwai wanda yake yankawa yana ci yau da kullum to ga wata ba a samu damar yanka ta ba ta mutu tunda ta mutu sai aka ce aje aje fadda ita a nan namun daji da abin da ya shafi tsuntsaye su kuma za su samu nasu abincin sannan abu na ƙarshe wato akwai kwaɗaitar da ɗan adam wajen kula da abin da ya shafi dukiya ma'ana ɗan adam ya zama to yana kula da dukiyar da Allah maɗaukakin sarki ya bashi in yana da dabbobi ya ba su kulawa kar ya kyale su su faɗa inda za su halaka ko su ci wani abu wanda zai musu illa wanda wannan ya sa ainihin wato su mutu sannan mun ji bayani game da haramcin wato jini wanda yake na yanka sannan mun ji bayani game da haramcin cin naman alade wanda a ciki ma aka ce akwai wata tsutsa wadda tana kisa kuma ana samun ta ne daga naman alade wayannan duk suna daga cikin hikimomi na zahiri da dan adam ka iya kalata a karkashin haramta waɗannan abubuwan da Allah ta'ala ya masa banda hikimomin da shi Allah ta'ala shi kadai ya bawa kansa sanin cewa me yasa ya haramta mana kaza ya haramta kaza ya haramta kaza sannan abu na gaba shine akwai dukkan dabbar da aka yanka ta ba da sunan Allah ba ko da sunan wani Allah to sannan sai kuma mawa karanta nau'in mushe din akwai wasu dabbobi wajen guda biyar na farko akwai almunkhaliqa wadda ta shaƙe almauquza wadda ainihin wato aka buge ta almutaraddiya wadda ta gangaro daga kan wani tudu ko kuma ta sufta cikin wani rami annadiha wadda ainihin wato wata dabba yar uwata ta soke ta da kaho sannan ma akala sabo ita ce dabbar da kuma wasu namun daji suka fara yagar jikinta ta kwace da kyar to ma akala sabo kenan to waɗannan su ma suna cikin dunkulan ko kuma ainihin wato jumultattun bayanan mushe wato an tashi bayanin mushe sai a ce mushe amma wayannan duk suna shiga ƙarƙashin faɗin ainihin wato ma'anar mushe sai waɗanda aka samu damar yankawa wadda Allah ta'ala ya sa kafin ta mutu aka sami yanka ta to za a iya ci kamar yadda mun karanto wani asar na sayyidina ali sannan ko kuma wata magana ta bahak ita ma da muka haka to duk a karatun da ya gabata da aka kai tsaye za mu tashi hikimatu taharimi hadhihi al-anwa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala yace hikimatu taharimu hadhihi al-anwa hikimar da take karkashin haramta waɗannan nau'o'i والحكمة في تحريم هذه الأنواع من الميتة حكمة دكي تكين حرم تودن النوء إن موشي المنخنقة الموقوذة المتردية النطيحة ما أكل السبع ما ذكرنا حكمة دي إتتي أبن مك أنبتا أبايا في تحريم الميت واتو أتكين حرم تموشي ko a fi taharimil mayyiti hatfa anfi wato a cikin haramcin mushen da ya mutu ko dabba da ta mutu ita kadai ba tare da an yanka ta ba ma ada tawaqqu'i darar banda kuma hadarin ka wato hadarurrukan da ke tattare da lafiyar dan adam a cikin cin wannan nama ma'ana banda abubuwan duk da aka ambata na hikimomin da Allah ta'ala ya karkashin su ya haramta cin mushe to banda wannan kuma banda irin abin da ka iya afkuwa na cutarwa a jikin dan adam iz la yadhharu hahuna domin wannan ba a bayyana shi ba a nan bai bayyana ba sosai a nan amma a can baya an yi bayaninsa wata ta'akkadul hikmatul akhiratu huna wato hikimar Allah tana sake karfafuwa a waɗannan abubuwan na ƙarshe guda biyar da aka ambata waɗannan dabbobin al-munkhaniqatu al-mawqudatu al-mutaraddiya har zuwa ƙarshen su fa'inna shari'ar hakima domin shari'ar musulunci ko ubangiji maɗaukakin sarki wanda shine mai shar'antawa alhakim wanda yake mai hikima yu'allimun nasa yana karantar da mutane al'inayatu bil hayawan al'inayatu bil hayawan yana karantar da mutane kulawa da dabbobi Allah ta'ala ya sa kana da dabbobi ko kiwo kake yi to ka dinga bawa dabbobinka kulawa duk lokacin da ka lura cewa dabba ba ta da lafiya to a ɗauki matakin da ya kamata domin a ceto rayuwarta daga halaka warra a fati bihi kuma sannan ubangiji ta'ala ya yi umarni da tausaya wa dabbobi wal muhafazati alai da kuma kiyaye dabbobi daga fadawa halaka falayan bagi a ƙarƙashin haka bai dace ba an yi humala a yi sakaci hatta yankhanika har dabba ta shiga inda za ta shaƙe au ya taradda ko kuma a yi sakaci dabba ta hau wani guri mai tudu min makanin alin ta hau wani guri mai wato maɗaukaki mai tudu ta faɗo ko kuma a batta ta tafi wajen wani rami da za ta iya gangarawa ciki au naturukal haiwanat ko kuma baya dacewa baya halatta mu bar dabbobinmu wato ta tana ɗahu su dinga yin karo a junansu hatta ya katula ba'duha ba'dan har ya zamanto wata daga cikin dabbobin ta kashe yar uwarta an kyale su suna ta karo suna ta fada ba a raba su ba har wata ta kashe wata wala yajuzu an yu'azzaba al-haywan kaman yanda kuma baya halatta a azabtar da dabbobi bizarbi ta hanyar duka ai ta dukan dabba har ta mutu hatta ya muta har ta mutu mawquzan ta hanyar buge ta da aka ko dukanta da aka dinga yi da sanda ko wani abu mai kama da haka kama ya fa'alu zalika ba'adu qusatir ru'a kamar yadda wasu daga cikin masu rashin tausayi da bushewar zuciya cikin makiyaya za ga suna yi dabba ita ba mutum ba ce ba hankali gare ta ba amma wani sai ya fusata akan dabba ya yi ta dukan ta dukan da har sai ta ainihin wato halaka wa bi khassatin al ujara minhum musamman kuma ko kuma wanda suke hada su karo wanda za ga har haya ake yi shine ainihin wato al'ujara wanda za a sa a bada haya hayar dabbobin dan su dinga yin fada a junansu wa kama yuharrishuna bainal baha'im kamar yadda za ga wani lokaci makiyaya suna ziga dabbobi a ziga raguna guda biyu su ta karo fa yagaruna sauran saurain su ainihin wato ziga a sauraini shanu wato bujimin sa guda biyu awul kafshain ko kuma kaga sun ziga raguna guda biyu bitanaduhi su yi ta gabza karo su yi ta gabza karo hatta ya halika har ko dai duk su biyan a ragar su halaka au yushika ko kuma su kusa mutuwa kawai shi mai wannan ya koma gefe ya basu ya hada su kawai suna ta gabza karo to wannan duk yana daga cikin hikimar Allah madaukakin sarki a cikin haramta waɗannan ainihin wato dabbobi wa min huna to anan ne ma nassal ulama'u ala tahrimin nasiha shi yasa malamai suka nassanta haramta cin naman dabbar da aka batta suka yi karo ta mutu an fa an nadiha kai wanda aka soke ta tunda an hada su sun yi karo ta ɗaya ta sunkuce ta da ƙaho wannan yasa ta zama shine ajalinta ta mutu Allah maɗaukakin sarki ce ba za a ci wannan ba wa in jaraha hal qarnu ko da ko kahon ya ji mata rauni wa kharaja min haddamu jini ya kwarara daga raunin da yar uwarta ta ji mata aka ce ba za a ci ba walau min muzabbiha ko da jinin ya zuba irin zubar mai yanka ta inda mutum wato zai zo da wuka ya yanka irin yanayin jinin da yake zuba to da aka kyale su suka yi karo ko yar uwata ta soke ta ta zubar da jini makamancin irin jinin da wanda yake yanka dabba dabba take fitarwa to ko da an samu irin wannan fitar jinin aka ce ba za a ci ba li'anna al-maqsuda domin abin da ake nufi kama ya luhuli kaman yanda na fahimta ko ya bayyana a gare ni huwa uqubatu man taraka hadhihi alhayawanat kamar uquba Allah ta'ala yake wa wanda ya bar irin waɗannan dabbobin tatana dahu suna yin karo hatta ya qatula ba'daha ba'dan har a samu wata ta kashe wata fa hurrimat ko fa hurrimat alaihi sai aka haramta masa yana zaune yana kallon dabbobinsa suna karo yake hana har sai da ɗaya ta soki ɗaya ta faɗi tana zubar da jini ya ga za ta mutu kila kan yaje ya ɗauko wuka ya zo ya ta mutu aka ce ba zai ci ba saboda yana kallo suna yin karo bai hana su ba wannan jaza'an wifaqa sakamako ne wanda ya dace kai ka tambayi makiyayin dabbobi musamman ba fulatanin da yake da shanu ka tambaye shi yanda yake ji ko yanda hankalinsa yake tashin aka ce dabbarsa guda ɗaya za ta kasa saboda haka idan ya bar su suka yi ta yin karo ya ya raba su to ukubar da za a yi masa ukuba ce wadda ta dace da irin abin da ya yi wa wannan dabbobin shine ba zai ci ba kenan kawai wa amma taharimu ma ukila ma akala sabu amma game da haramta dabbar da kura ko damusa ko zaki ta fara cin namanta fafihi a cikin wannan dabbar awwala ma fihi farkon abin da ke cikin dai wannan takrimun lil insani ma'ana farkon abin da ke cikin hikimar haramta cin naman da naman dabbar da wata dabbar daji ta fara farauta ta fara ci to hikima ta farko takrimul lil insan karramawa ne da aka yi wa dan adam aka ce kura ta kama akuyarsa ta fara ci akuyar ta kwato da kyar amma da ta iso gida ta riga ta kama makasarta aka ce kai ya ci me yasa aka ce kai ya ci wannan dabbar saboda girmamawa ga dan adam rago kura zai ci kenan ai sai dai shi kura ta ci ragowar an fahimta girmansa da matsayinsa da yadda Allah ya karrama shi ba wai dabba ce za ta ci abu ta rage masa ba sai dai shi ya ci abu ya rage mata ko baya bukata ya yarta dauka amma a kalar sabu'u zaki ko kura ko wani naman daji ya fara cin naman dabba kuma mutum ya zo ya ci daga hikima ta farko shi da takarimul lil insan dan a karrama dan adam wa tanzihul lahu da kuma tsarkake dan adam an yi a kula fadalati siba a tsarkake dan adam daga cin naman rara ko raguwar alhaiwanat ko alhaiwan wato asiba ya kula alfadalati asiba ko wa tanzihul lahu da tsarkakewa ga shi mutum an yi a kula fadalati siba ya ci ragowar kuraye ko zakoki ko damusa wa kad kana ahlul jahiliya domin su mutanen jahiliya da basu san wacce irin wace irin karramawa da karamci Allah ya wa dan adam ba su kam sun kasance ya akuluna ma afdala sabu suna cin abin da zaki ya kama ya ce rage kura ta ci tayar ta rage sai ga mutumin jahiliya ya dauka ya ci min shati na akuya awul ba'ir ko raqumi awul baqarati ko saniya fa harrama Allahu zalika alal mu'minin sai Allah ya haramta hakan akan mu'minai wannan yana daga cikin hikimar cin wato haramta ma akala sabu abinda wani naman daji ya farauta to aka ce kai kuma kakkace abin da ya rage ma zubiha alal nusub haka daga cikin dabbar da aka ce kada mutum ya ci musulmi ba zai ci ba ita ce dabbar da aka yanka da sunan gumaka shine ma zubiha ala nusub abinda aka yanka wa gumaka wa ashirul muharramati bit tafsil na goman abubuwan da aka haramta bit tafsili ta hanyar bayani filla filla huwa shine ma zubiha ala nusubi abinda aka yanka wa an nusubi wato gumaka wan nusub huwa shay'ul mansub shine abinda aka jingine shi ko aka kafe shi min asnamin na gumaka kila da katako aka yi su au hijaratin ko da duwar wasu aka yi su aka jingine su tuqamu amaratan litagut wa'anda aka tsayar da su aka miƙar da su dan su zama wata alama ta wani ubangiji da su wa'annan mutanen jahiliya suke bautawa an bayyanta wa huwa ma ubida shi ko dagut shine dukkan abin da aka bautawa min dunillahi duk abin da ake bautawa ba Allah ba ya zama dagut wa kanat haula al-ka'aba kuma ire-iren waɗannan gumakan wasu na dutse wasu na itatuwa wasu na bushiya wani gashi nan kala-kala suna nan a kewaye a ɗakin ka'aba a lokacin wa kana ahlul jahiliya su mutanen jahiliya sun kasance yazbahuna alaiha suna yin yanka ga waɗannan gumakan aw ha ko dai a yanka ka ji wani abun nan a zo kan shi gunkin kawai sai a yanka dabbar jinin kwarara a jikinsa aw inda ha ko a zo daidai inda gunkin yake sai a yanka wannan dabbar a wajensa ma'ana kaman ana ana neman kusanci da neman biyan bukata zuwa ga shi wannan gunkin da mai shi ya sassaka ko babansa ko kakansa ya sassaka ko wannan lakar ko yumbin da ko dandankuwar da aka hada aka yi wannan ainihin wato ainihin wato gunkin da ita ko kuma dutsen da aka fike shi aka gyaggyara shi ya zama gunki sai a zo gabansa a yanka gashi kikam la yusmin wa la yughni min ju'in amma mai shi tsoronsa yake ji yana ganin ubangijinsa ne shi yake bautawa shi yake neman bukatu a wajensa da haka sai je ya samo sa tirkeke ko ya samo amanar raƙumi ya zo a yanka ainihin soke shi a gaban wannan gunkin a yanka da sunan wannan gunkin wa kana ahlul jahiliyyati yadhbahuna alaiha aw indaha bi qasdi at-taqarrubi duk da nufin neman kusanci ila alihatihim zuwa ga iyayen gijinsu au wa authanihim da kuma gumakansu fa hadha min jinsi ma uhilla li ghairi llahi bi in ka lura da wannan dabbar tana cikin irin rukuni ko jinsin irin abin da aka yanka da sunan wani Allah na fata an gane wancan an ce abin da aka yanka da sunan wani Allah to ai gunki shi ma yana cikin wani Allah amma ana iya samun wani a ce ya je wajen wani boka da wata bukata a ce ai wannan bukata sai an zubar da jini shi ma wannan yankan da za a yi na zubar da jinin da sunan wani Allah ne domin sai an zubar da jini wa za a zubarwa kila aljanin da shi bokan yake ta'ammuli da shi ne yake bukatar shan jini ko yake bukatar a zubar da jini da haka in mutum ya je wajen wannan da sunan malami yana neman bukata sai ya ce ai wannan bukata sai an zub da jini to kaga wannan jinin da za a zubar shi ma sai kuma a zo a yayyanka naman ko a gasa shi sai a zo a dinga rarraba yara a ta tururuwa ana ta kokawa gidan malam ana ta raba sadakan nama gasashe yana cikin ma'uhilla da gairillah na fata an gane yake cewa walfarku bai na kuma bambanci tsakanin mazu biha alan nusuf na to li'anna fi kilaihima ta'azimu tagut domin a cikin duk guda biyun akwai girmamawa ga bautar wani Allah akwai girmama dagutu ma uhilla li ghairi bihi akwai girmama dagutu a ciki sannan wa ma zubiha ala nusubi shi ma akwai girmamawa ga dagut a ciki domin ma uhilla li ghairi llahi bi duk abin da aka yanka da sunan wani Allah to wannan abin da aka yankan da sunansa ana ganin ya cancanta a yankan da sunansa shi ma ya zama wani Allah ya zama dagut haka wannan gunkin da aka zo shi ma gunki ne gashi kikam a tsaye aka yanka da sunansa shi ma yana daga cikin dagut shi sa malai ce li anna fi kilaihima domin a cikin yankawa da sunan wani Allah da yankawa da sunan gunki duk a cikin su akwai ta'azimu tagut akwai girmamawa ga tagut wal farqu bainahuma illa iyaka bambancin da ke tsakanin yanka da sunan wani Allah da kuma yanka ga gumaka anna ma uhilla li ghairi llahi bi cewa abinda aka yanka aka kuzuzuta sunan wani ba Allah ba kad yakuna zai iya yiwa zubiha li sanamin min al asnam zai iya yiwa gunki aka yankawa wani gunki cikin gumaka aka yanka ba'idan anhu sai dai yana nesa da wanda ya yankan wani fiqihu malai yake so ya fitar la'alla ma uhilla li ghairillah abinda aka yanka da sunan wani Allah la'alla wannan wani Allah gunki ne amma ba shi wanda ya yankan yanzu ba a kusa da gunkin yake ba kila gunkin yana wani gari ko yana wani guri shi kuma yana nan ya yankan da sunan wancan gunkin mafhum yake cewa wa innama yake cewa wa an nusub ba'idan anhu wa an nusub la'alla yana nesa da wannan gunkin aw nusub ko shi ma dai gunkin wa innama zukira alaihi ismu tagut kawai dai an ambace shi ne kawai shi ma da sunan dagutu amma ma biha ala nusub amma abin da aka yanka akan annusu gumaka fala budda an yuzbaha to ba makawa wannan sai an yanka su ala tilkal hijara a daidai kan wajen wannan dutsen au inda hako kusa ko akan dutsen ko kusa da dutsen bambanci tsakanin ma uhilla li ghairillahi bi da wa ma zubiha ala nusub shi ma uhilla li ghairillahi zai iya yiwa aljani ne zai iya yiwa boka ne zai iya yiwa ainihin gunki ne amma shi mai yankan an da ya gaya masa sai an zubar da jini ya je ya yi zubar da jinin ya za a yi a ce ya ba yaran da ba su balaga ba nama misali amma shi wanda aka yankan da sunansa kila baya nan kila baya garin kila baya kasar yana can kila gunki ne ba a gurin yake ba yana wani guri wannan shine ma uhilla li ghairi lahibi shi kuma ma zubiha ala nusub shine gunki ne sai kuma an je inda yake a yankan a gurin shine bambancin ma uhilla li ghairi da kuma wa ma zubiya alal nusu amma duk in ka duba duk gaba ɗaya sun yi tarayya wajen ainihin bautar wani Allah sun yi tarayya wajen yanka da sunan wani Allah illa iyaka wannan zai iya yiwa gunki ne zai iya yiwa ba gunki ba ne shi ma uhilla la gairi lahibi illa iyaka kawai zai iya zama wato yana wani guri shi kuma wanda ya yankan yana wani guri shi kuma zubiha alal nusubi sai in ya zama gunki aka yi wa yankan kuma sai an je inda gunki yake mafhum yake cewa wala yalzamu an yatalaffaza bismi ghairi llahi alai ba dole bane sai ya furta sunan wani Allah a wajen yankan shi kaji wani kaji kuma wani abin da ya sake bambantawa ma biha ala nusub ko ma biha li ghairi llah ma uhilla li ghairi llah ba sharaɗi ba ne ma'ana ba lazimi ba ne sai ya yi lafazi wajen yankan sai ya ambaci sunan wani wanda ba Allah ba a kan abu zai iya yiwa ma bismillah yayi amma aniyarsa wani ya yankan da sunansa an fahimta ga a zahiri an ji yayi bismillah yayi yankan amma ba da sunan ba da Allah ya yankan ba ba wato ba Allah yayi wa yankan ba wani yayi wa yankan walamma kana da hadhihi nusubi yayin da irin waɗannan gumaka suka kasance haulal ka'aba suna kewaye a ɗakin ka'aba wa qad yatawahhamu mutawahhimun wani mai wato fahimta ta kuskure zai iya fahimta zai iya fahimtar anna fi zabihi alaiha yankan da ake zuwa ai waɗannan gumakan ta'aziman lil baitil haram kamar ana yin yankan ne don girmama ɗakin Allah mai alfarma an fahimta wani mai wanda bai fahimta ba sai ga ah mutum ya kamo ragonsa ya je ɗakin ka'aba ya yanka shi ɗauka zai yi an yankan ne don ɗakin Allah don girmama ɗakin Allah nan ku shi wanda ya yankan ya yankan ne don girmama wani gunki cikin gumakan da suke cikin ɗakin ka'aba azal alqur'anu hadha alwaham shi yasa alqur'ani ya kawar da wannan fahimtar ta kuskure wa nassa ala tahrimiha ya nassanta qarara akan haramcin irin wannan naman nassan sarihan kuma nassi karara wa in kana mafhuman mimma uhilla li ghairi llahi bi ko da yake za a iya fahimtar sama cikin abin da aka yanka da sunan wani Allah ko da iya nan aka tsaya kamar yanda a can kaga aka ce hurrimat alaikumul maita aka ce mana almaitatu mushe kuma daga baya sai Allah ya zo ya ce wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan nasihatu wa ma akala sabu wayannan su ma duk ba maita bane kaga a can an ce mushe to dan ka ƙara gane menene mushen sai kuma Allah ya fashin bakin mushe sai ya ce da wadda ta shaƙe da wadda aka buge ta da wadda ta gangaro daga kan wani tsauni da wadda ainihin wato abin nan kura ko abin nan ta ci da wadda aka soke ta kaga duk gaba ɗaya waɗannan suna ƙoƙarin fassara ma almaita to haka shi ma nan wa ma uhilla li ghairi llahi wannan wa ma zubiha ala nusubin yana komawa ne kan wancan duk abu ne da aka yanka da sunan wani Allah as-samaku wal jaradu mustafna min al-maita to shin mushen nan da aka ce an haramta cin mushe kowane irin mushe an haramta ba wata ƴar kofa da shari'a ta bayar ta a iya cin wani abu wanda shi ma mushe ne to sai malam doktor ainihin wato a karzawi sai ce as-samaku kifi wal jaradu da fara mustafna an ware su an togace su min almaita daga cikin mushe ko da ka je ka so tarwada da ranta kan ka zo gida ta mutu banda ita karka karka tuno da wannan karatun ka ce ayya an ce hurrimat alaikum almaita kaga tarwadan nan da ranta na siyo ta amma kan zo gida kaga ta mutu a banda kifi an fahimta da haka wannan ko ta rayu ko ta mutu duk ɗaya ne kai a wajenka an fahimta haka fara ita ma wannan fara ko da ta mutu ba laifi yadda ake gyara ta ɗin nan a sa mata magi da gishiri har da wanga yara suna ci da mata na ga suna ina ganin akwai sun ci akwai daɗi sosai an fahimta ko a to ga malam ma ce akwai daɗi to wayannan su an togace su daga cikin mushe wayannan banda su wa qadis wa qadis tafanat wa qadis shari'atul islamiyya istafnati shari'atul islamiyya lallai shari'ar musulunci ta togace minal maitati almuharrama daga mushen da aka haramta din can a baya to shari'a ta ware as-samaka wal hitana wa nahwahuma kifi da dangogin kifi gaba daya da makamantan abin da ya shafi kifi wa'annan banda su shari'a ta ware waɗannan min haiwanatil ma daga cikin dabbobin ruwa shi yasa malamai sun yi ta tattauna duk dabbobin ruwa sun halatta suka samu sabani wasu suka ce duk ire-iren dabbobin tudu wayanda ake iya ci to in an sami irin su a ruwa ya halatta ci wasu malaman suka ce a duk dabbar ruwa za a iya ci banda kwado domin ita akwai hadithin da annabi ya hana kashe shi zai yi mutum ya haɗi kwaɗo da ransa kaga dole ko duk wanda zai zai ta'amuli da kwaɗo dole sai an kashe shi an yi kaza to an haramta kashe kwaɗo a ƙarƙashin haka sai aka gano an haramta cin kwaɗo da aka cikin abin da yake ruwa banda kwaɗo da ba ta gane fahina su'ila nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam fahina su'ilan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lokacin da wato su'ilan nabiyya sallallahu alaihi wasallam aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam amma ilbahar game da ruwan teku aka ce ya ma'aikin Allah ya hukuncin ruwan teku ƙala sai manzo Allah ce huwa tsahuru ma'uhu shi ruwan teku tsarkakakke ne a ɗiba a sha a ɗiba a yi wanka a ɗiba a yi alwala a yi ibada da shi alhillu mai tatuhu mushen teku halal ne a ƙarƙashin wannan hadithin sai muka gano ashe mushen teku har da kifi a ciki da aka in an samu kifi da ransa a ci in aka same shi ya mutu ya taso saman ruwa ka reɗe shi ko ka sa abu ka kamo shi ka je ka aimamiya da shi ka ci wannan hadithin imam ahmad ya ruwaito shi a cikin musnad ɗinsa hadisi na 8735 wa'anda suka fitar da hadisin sun ce sahihi ne rawahu abu dawud imamu abu dawud ya ruwaito shi hadisi na 83 imamu tirmidhi hadisi na 69 ya ce kuma hadisi ne hasanun sahihun sannan imamun nasa'i shi ma ya ruwaito shi hadisi na 59 dukkaninsu sun ruwaito shi ne a cikin kitabu tsahara hadisin abi huraira allah ya kara masa yadda sannan sheikh nasiruddin albani ya inganta wannan hadisin a cikin gayatul maram wato ta'alikin da yayi ko takharijin hadisan alhalal wal haram gayatul maram wani littafi ne da malam albani yayi aiki wa wannan littafin da muke karantawa ake kiransa gayatul maram a shafi na 22 haka a cikin silsilatul ahadithu sahiha hadisi na 480 sheikh nasiruddin albani ya inganta wannan hadisin wa qala ta'ala ubangiji ta'ala yace uhilla lakum saydul bahari an halatta muku saidul bahar abinda aka farauta a cikin ruwa wa da'amuhu da abinda kuma ruwan ya je hoshi waje abinda kuka kamo da ransa a cikin ruwa ku ci abinda kuma mutuwa yayi sai ruwa ya kado shi gefen gefen bakin gaba sai ku kama ku je ku ci suratul ma'ida aya ta 96 qala umar sayyidina umar radiyallahu anhu yace saiduhu abinda ake nufi da saidul bahar masɗi da minhu abin da aka kamo a cikin ruwa wannan duk abin da aka kamo a cikin ruwa to ya halatta an halatta cinsa waɗa amuhu kuma mara ma bihi abin da tekun ta jeho shi waje ya mutu sai teku ta tankaɗo shi bakin ainihin gaba an fahimta kamar yadda zai mana ishara zuwa ga wani hadisin na wato wani kifi da ake kira ambar ga hadithin nan za mu karanta hadithin ambar wani kifi ne kato kamar dutse aka sahabbai suka ci karo da shi wa qala ibn abbas na radiyallahu anhuma aidan ta'amuhu maitatuhu abdullahi dan abbas yake cewa abinda aka farauto a cikin ruwa aka kama a cikin ruwa halal ne sannan mushen cikin ruwa halal ne wanda daga cikin mushen cikin ruwa ko akwai kifi wannan hadithin imam al-bukhari ya rawaito shi mu'allaqan a karkashin babu qaulillahi ta'ala uhilla lakum saydul bahr wa wasalahu at-tabarani fi tafsir sannan shaka wato imam at-tabarani ya sadar da wannan isnadin hadisin a cikin tafsirin sa wato me ainihin wato abin nan na shafi na 12696 zuwa 12697 وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه حديث يا تبت cikin Bukhari da Muslim daga Jabir dan Abdullah Allah ya kara masa yadda annan nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha sariyatan min ashabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiki ya aika wata karamar rundunar yaki daga sahabbansa a karkashin jagorancin Abu Ubaida in ban manta ba Abu Ubaida Amir bin Jarrah shine kwamandan wannan runduna da aka sun tafi a hadithin yadda ya zo da suka tafi to sai guzurinsu ya fara yin baya guzurin da suka yi tafiyar da shi sai ya kusa karewa shi kwamandan abu ubaida ya ga guzuri ya kusa karewa sai ya sa kowa ya kawo guzurinsa sai ya tattare ya rike in lokacin cin abinci ya yi sai a ba mutane dabino sai kowa a ba shi dabino kwaya ɗaya kuma yaƙi za a jefa mutum ya ci dabino kwaya ɗaya ya gama kuncinsa ya ce to dabino ɗaya mai zai yi ya ce ya sha ruwa shi kwamandan yana da hikima har sai da aka zo gaba ƙarshe ya babba su ɗaya ya ce to shi ne las daga wannan kwaya ɗaya ɗin babu sai suka dinga shi kwaya ɗayan sai suka dinga tsotsa in mutum ya dan tsotsa ya dan ji zaki zakin kawai sai ya mayar cikin jakarsa kawai sai ya kora ruwa sahabin ya ce hankali bai tashi ba sai da wannan dan kwaya ɗayan da ake tsotsa shi ma ya ƙare ya ce sai da suka kai ga cin ganyen bishiya in mutum ya ci ganyen bishiya sai ya samu ruwa ya sha in cikin sai ya juya da ya je za a ganyen bishiya mutum yake yin bayan garinsa suna cikin wannan kawai sai suka biyo ta gefen wani ainihin wato abin nan bahar kogi suna zuwa wajen wani gefen kogi kawai Allah ta'ala ya aiko musu wani katon kifi da ake kira ambar ba su ba gurin ba duk sai da suka yi teɓa ƙato ne suka dinga yanka suka dinga zaftararsa suna ci hadisin yana da tsawo gashi nan za mu karanta fawajadu hutan kabiran suka samu katon kifi qad jazara anhu al-bahr wato teku ta koro shi ta tankado shi waje ai maitan ya mutu kifi ne ambar ake kiransa amma kamar dutse haka yake kato ya mutu kawai Allah ta'ala sai tun kudo shi gefen abin nan wa waɗannan bayan Allah sahabbai da suke fama da bukata ta abinci aka suka samu tun suna tantamar to a ci bala a ci ba gashi gashi kawai suka tuno wannan ayar uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lisayyara fa akalu minhu suka dinga cin naman wannan kifin bid'atan wa 20 yawman kwana 20 da wani abu suka yi suna ta cin suna gurin ثم قدموا إلى المدينة sannan suka ƙaraso suka iso garin Madina fa akhbaru rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai suka ba manzo Allah labari sallallahu alaihi wasallam suka ce ya ma'aikin Allah ga abin da ya faru mun shiga cikin matsuwa da damuwa ba guziri kawai mun je wajen gefen wani kogi kawai sai ga wani katon kifi Allah ta'ala ya koro mana shi ga abin da ya faru faqal sai manzo Allah ce kulu ai ku ci kayan ku kawai rizqan akharajahu Allahu lakum arziki ne Allah ta'ala ya fito muku da shi thumma qadimu ila al-madina yake cewa wa adimuna in kana ma'akum mu ma ku ciyar da mu kun dan rago shi eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai wannan labarin da kuke bani wannan kifin da kuka gani arziki ne Allah ta'ala ya aiko muku da shi to Allah in ku cinye ba akwai ragowa mu ma ku dan babu mu ci wannan me yake nuna yana da rai kifin ka gani ba mushe ba ne tun da ya mutu ba a yanka shi ba to yanzu wannan shi ma mushe ne wanda ba za a ci ba na yanzu cikin bayanan da aka yi wajen sati biyu na ba a cin mushe ga illan mushe banda kifi kenan na to fara fa ita ma banda ita to ba mu sani ba ko za mu ji hadisin fara din bari mu ci gaba wa adi imuna ku ciyar da mu in kana ma'akum in akwai wannan ragowar naman tare da ku fa atahu ba'dhum bi shay'in aba wani cikin sahabbai ashe ya rago sai zo manzon Allah da wani abu fa akalahu kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci ta fatan gane wannan hadisi Imam al-Bukhari ya ruwato shi a cikin al-Maghazi hadisi na 4362 haka Imam Muslim cikin as-Said wa zabaih ya ruwato shi hadisi na 1935 hadisi ne na Jabir dan Abdullah wa mithlu maitatil bahar misalin mushen ruwa wato mushen teku aljaradu a fara ma'ana fara ita ma tana da hukunci irin na mushen cikin ruwa faqad rakhasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi akalihi maita domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sassauci da a a ci naman fara ko da ta mutu li'anna zakatahu ghayra mumkina domin ita fara yanka ta ma ba abu ne mai yiwuwa ba yanzu aka ce kamo farar yanka ta da reza za ka yanka ko da me za ka yanka da aka ita fara yanka ta ma ba abu ne mai yiwuwa ba qala ibn abi aufa ibn abi aufa yace radiyallahu an ga zauna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace mun tafi yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sab'a gazawatin yaki daidai har guda bakwai na akulu ma'ahul jarada muna cin fara tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka in kaga iyalanka suna ci karka kushe eh kai ma dan kai ma ka dan jiya suke ji ya kamata kai ma ka dan ka dan dana kai ma kaji sahabin yace mun yi yaƙe yaƙe daidai har guda bakwai muna cin fara tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga kenan manzon Allah ya ci fara da aka matanmu da suke cin fara da yaranmu sunna suke aikatawa an fahimta eh amin amin wannan hadisin hadisi ne wannan yake shi ma imam bukhari ya rawaito shi hadisi na 5495 imam muslim a cikin as-said wa zaba'ih hadisi na 1952 hadisi ne na abdullahi ibn abi aufa alintifa'u bi juludil maitati wa azamiha wa sha'riha malam da yana tankade ne yanzu ya mana yana rairaye mana cikin mushen nan dai da aka haramta cin mushe to yanzu mun ji banda fara banda me kifi to su kenan sai malam ya ce a'a har wa yau ya halatta a yi amfani alintifa wa a yi amfani bi juludil maita da fatar mushe ragonka ya mutu ba a samu damar yanka shi ba naman kam ba ka da ikon ka ci amma ka sa mahauci ya feɗe fatar an feɗe fatar to sai kuma a jeme ta a yi amfani da ita na fata an gane yake cewa wa azami hada kashin kashin ma a iya tattara kashin mushe bayan duk an abu na a tattara shi shi ma a san'anta shi ko a yi chok ko a yi wani abu na amfani wa sha'ari haka gashin mushen a tattara shi ko a yi takalmi ko a yi wani abu da shi duk ya halatta ko jaka ko wani abu da ake yi da gashin dabba wa taharimul maitati haramcin mushe innama ya'ani taharimu akalaha abin kawai da ake nufi haramcin cin naman naman kawai aka haramta a ci fa ammalin tifa'u bi jildiha amma yin amfani da fatar mushe au quruniha ko kahonnin dabbar da ta yi mushe au azamiha ko kashin dabbar da ta yi mushe au sha'ariha ko gashin ta fala ba asabi wannan babu laifi bal huwa amrun madlubun kai bari ma al'amari ne da an so mustahabbi ne ka ka cire fatar ko ka cire ka amfani da kahon in ana ko wani abu da ake yi da kahon dabba ko kashinta ko kuma gashi li'annahu malun domin shi ma fa dukiya ce kar abun ya asara ta ma yawa naman jefar amma fatar a sarrafa ta ai amfani da ita li'annahu malun domin ita ma fatar da kahon da gashin da kashin dukiya ne yumkinu listifadata minhu zai iya yi wa alistifadatu minhu ai amfani da wannan abin domin shi ma dukiya ce fala ta juzu ida'atuhu bai ma halatta ba a tozartar da wannan ai almubazzarantar ka jefa ka ce tunda ta mutu kawai kai ta daga ciki shine in kai baka so ka fi karfin wannan dabba ta mutu ka ce to a nemo mahuci ko kai in kana son fatar ka sa a cire ma fatar mun karanta an ce fatar ta halatta a iya yin amfani da fatar naman kawai za a je a jefar na fata an gane sai a cire fatar ita kuma ainihin wato abin nan yanzu kaga jaki ba a cin namansa ko to tunda ba a cin namansa ya an ce kuma fatarsa tana da tsada to ba ya halatta a dinga yanka shi ko a dinga kaiwa arna suna siya suna zuwa suna kashe suna cire fatar amma in yi mushe to maimakon a ce a to ai dama jaki ba a ci a duk an ce fatar tasa tana da daraja shikenan sai ka sa a fede ma fatar a jeme ta a gyara ta sai ka kai ta wajen masu sayarwa ka siyar an fahimta eh ana yin amfani da fatar in mushe ya ya faɗi ya mutu shikenan sai a cire fatar domin dukiya ce bai halatta kuma almubazzarantar da dukiya عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تصدق على مولاة لميمونة, لميمونة أم المؤمنين yace an ba da sadaka an ba da sadaka ga wata baiwa bararriyar baiwa wato ta maimunatu uwar muminai bishatin aka ba ta kyautar wata akuya wato wata kuyanga ce ko baiwa ta ummul muminina maimuna sai ta 'yantar da ita to shine sai aka bata kyauta ko sadakar akuya ko tunkiya famatat sai ta mutu famarra biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya zo shigewa sai ya ga wannan dabbar ta mutu faqala sai ce halla akhastum ihabaha me zai hana ku cire fatarta jildaha fata take ne ihaba ihab fata ke fadabagtumuhu ku jeme wannan fata fantafa'atum bihi ku yi amfani da ita ku cire mana kada abin yi yawa tsarar ga dabba ta mutu kuma fatar ga ta ita ma tana amfani ku cire fata ku yi amfani da ita faƙalu sai suka ce inna ha maita ya maikin Allah ai ba yanka ta aka yi ba mutuwa ta yi mushe ta yi faƙala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce inna ma hurrima akalaha inna ma hurrima akaluha ai cin namanta aka haramta ba wai fa- yin amfani da wani abu na jikinta ko fatanta ba a'a ita cin namanta tunda ta yi mushe shine aka haramta wani hadisin bukhari ya rawaito cikin az-zaba'ih wa sayyid hadisi na 2221 imam muslim a cikin al-hayb hadisi na 363 hadisin abdullahi dan abbas وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم السبيل har wa yau annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya yi bayanin hanyar da za a bi ila ta ɗihiri jildil maita wajen tsarkake fatar mushe idan dabba ta yi mushe ba a yanka ta ba to annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam a cire fatar a yi amfani da ita to ya za a tsaftace wannan fatar annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya yi bayanin yadda za a tsaftace ta wa huwa dibag shine jima wa qala fi hadith ya faɗa a cikin wani hadith yace dibagul adim aljild zakatuhu je mai fatar mushe shine yanka yanka yanka wannan kaman yanka dabba ne ita dabba za a yadda ita amma ita wannan fatar ta mushe idan ka je mai ta da dukkan abin sinadaran da ake je mai fata to daidai take da dabbar da aka yanka ta aka cire fatar ka yi amfani da ita shine ma'ana dibagul adim ai aljild zakatu ma'ana jeme fatar dabbar da ta yi mushe to kamar shine yankanta wannan hadisin imam ahmad ya fitar da shi a cikin musnad ɗinsa hadisi na 3521 haka imam abu dawud hadisi na 4125 a cikin allibas imamun nasa'i shi ma hadisi na 4569 a cikin kitabul far wal atira hadisi ne na salama bin al-muhabbik ibn hajar a cikin at-talkhisul habir yake cewa isnaduhu sahihun wa hassanahu wa hassanahu ibn al-mulaqqin ibn al-mulaqqin a cikin al-badr al-munir ya inganta wannan hadisin a cikin mujalladin sa na 1 shafi na 607 wa sahahu al-albani fil fi gayatul maram haka shek nasiruddin al-albani ya inganta wannan hadisin a cikin littafin gayatul maram shafi na 26 ai inna diba ai inna dibaga fi tathir ai haƙiƙa jemewa jeme fata wajen tsarkake wannan fatar ta mushe bi manzilati zaka kamar matsayinsa ɗaya da yanka fi ihilali shati wajen halatta ita wannan dabba din wani hawiha da makamancinta wa fi riwayatin a wata riwaya dibaguhu yuzhibu khubuth yuzhibu bi khubuthihi wai je mai fatar zai tafiyar da dukkan wani kazanta ainihin wato na jikin wannan dabba wa jikin wannan fata din da haka sai a gyara ta a jeme a siyar ko kuma ko ko ka kaiwa masu takalma su siya ko a jeme ta ai wani abu ko kai kai amfani da ita kana iya amfani da ita wannan hadisin shi ma imamu ahmad a cikin musnad ɗinsa ya rawaito shi hadisi na dubu ɗaya da ɗari da dubu biyu kai da ɗari da goma sha bakwai wayanda suka fitar da wannan hadithin suka ce hadithi ne hasan ibn khuzaima a cikin sahihinsa shi ma ya fitar da wannan hadisin na 114 haka alhakim abu abdullahi ne saburi a cikin at-tahara hadisi na 574 wa sahahu wa wafaqahu az-zahabi wal baihaqi fi at-tahara haka imam al-baihaqi a cikin tahara hadisi na 49 wa qala sahihul isnad ko da yake da'afahu albani fi gayatul maram imam nasiruddin albani ya raunana wannan hadisin a cikin littafin gayatul maram ya ce hadisi ne mai rauni ka duba shafi na 27 za ka karin bayanin da Sheikh Nasiruddin albani ya karkashin wannan yake cewa wa fi sahihi muslim wa gairi a cikin sahihu muslim da wani sa'anhu sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza dubigal ihabu faqad tahura idan aka je mai fata to ta tsarkaka wannan hadisi imam muslim a cikin alhaid ya ruwaito shi hadisi na 366 imam abu dawud hadisi na 423 imam tirmizi hadisi na 1728 wa qala hasanun sahihun haka ibn khuzaima a ibn maja hadisi na ainihin wato 3609 dukkaninsu sun ruwaito shi a cikin libas a kitabun libas ko babun libas an ibn abbas wa huwa amun sai malam ya ce wannan hukuncin gamamman hukunci ne ya shimalu kulla jildin ya shafi kowace fata walau kana jinda kalbin ko da fatar kare ce au khinzirin ko fatar alade kaji ba za ka ci naman kare ba amma sai a gan shi ya yi mushe shi ma in dai za a je mai fatarsa shi ma ta tsarkaka sai a cire fatar in an san inda take da daraja ko ake siya sai a je a sai da ita na fata an gane ma'ana ya ce wannan hukuncin ya shafi dukkan fatar wato dabbar da ta mutu ko da kwa dabban nan kare ne ko kuma alade wa bi zalika qala ahlu zahir wannan shine mazhabin zahiriya eh mazhabin zahiriya kenan domin sun ce ayyuma ihabin dubiga faqat tahura manzo Allah ce duk fatar da aka je mai ta tsarkaka ta kare ce ta alade ce ta mage ce ta ta gafiya ce a a ta tinkiya ce ta ko ta mece ce in an je mai ta tsarkaka suka yan zahiriya suka ce kuma wannan haka hukunci yake wa hukiya an, an abi yusuf sahiba abi hanifa haka an hakaito magana daga abi yusuf almajirin imam abu hanifa warajjahu shaukani kuma wannan shine aliyu shaukani wannan shine ra'ayin da ya rinjayar cewa duk fatar da aka je mai ta tsarkaka koda ta kare ce ko kuma ta alade ka duba nailul autar na shaukani mujalladi na ɗaya shafi na ainihin wato 85 za ka ƙarin bayanin wannan magana wa an sauda ummul mu'minin radiyallahu anha qalat an karɓo daga sauda uwar muminai Allah ya ƙara mata yadda ta ce matat lana shatun ta ce wata akuyan mu ta mutu ko tinkiya fadabagna maskaha sai muka je mai maskaha fatatta ai jildaha muka je mai fatatta thumma ma zilna nan tabizu fihi sannan ba mu gushe ba muna yin tsimi muka mai da ita wato da muka je mai ta sai aka ɗinke ta ta zama kamar salka ba mu gushe ba muna yin tsimi a cikin wannan jakar ko fatar da aka jeme ta wannan akuyar da ta mutu aina za'u fihi tamr ma'ana muna sa dabino a cikin wannan yar jakar da aka yi liyahlu wal ma sai mu zuba ruwa akan wannan dabino mu kulle mu bashi ya danyi kwana biyu ko kwana uku liyahlu wal ma dan ruwan ya danyi zaki wani juice juice haka hatta sara shannan haka muka yi ta amfani da ita har ta tsufa shine hatta tsara shannan ay khirqatan qirbatan khalika hatta zama tsohuwar salka ta tsufa suna amfani da ita to kaga a karkashin wannan mun fahimci cewa ashe mushe da aka haramta cin mushe da aka in ka tashi tafsirin alkur'ani duk sai ka tattaro waɗannan maganganun in ka zo waɗannan ayoyin yana daga cikin abin da ake so mutum in zai tafsirin alkur'ani yanzu kaga can hurrimat alaikumul maitatu ashe ga kuma wasu nassosi na sunna sun ce banda mushen ainihin wato kifi banda me banda fara sannan kuma a cikin mushen ma banda fata a iya amfani da fatar ko kahon ko gashin ko kashin fatar in an yi me in an je me na fata an gane to an ce lokaci yayi sai mu tashi halatu darura mustafna abin da muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik